أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan wa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba cikin jami'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki a yau muna safiyar lahadi biyu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan uku na shekara 2025 miladiya yanwa tafiya ta fara fa tun ana ramadan ramadan to ya zo yanzu yau muna biyu haka rayuwa take hikila a cikin muna murna da an tafi kuma kwanukanmu ne ke tafiya saboda ka uwa mu yi ƙoƙari mu dage mu yaƙi zukatanmu mu yi ayyuka na ƙwarai kuma mu haɗa da addu'a Allah subhanahu wataala ya taimaka mana ya ba mu ƙarfi da nishaɗi na aiwatar da ayyuka domin ribata wannan wata da kwasar garabasa muna cikin bayanin ayyuka na alheri wanda za su mutum ya samu ladaddaki mu samu roman da yake cikin wannan watan ramadan mana ayyuka ne wanda ba su da wahala amma tunatar da ɗan uwa zai sanya mu dage mu kwashi wannan gara basa da ke cikin wannan wata mai albarka mun tsaya a na arba'in muka ce yin shine sallar tarawihi za mu tashi na arba'in da ɗaya shine ta'ajilul fiɗir yana da cikin ayyuka na alheri kuma da ake samun lada shine gaugauta buɗe baki sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitra mutane ba su gushe ba suna kan alheri matukar suna gaugauta buɗe baki saboda haka gaugauta buɗe baki sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ƙara samun alheri ne ga kuma sauki mana duk inda mutum zai bi karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan sauki yake amma duk abin da aka ce wannan nabi daya ne sai ga wahala kuma shedan ya ta tsoro izga zamtun akai saboda haka ga sai shedan ya iza kai ce ha ai lokaci bai yi ba bari sai duhu ya shiga ga wahala kuma ga rashin lada ga rashin lada amma na sunna shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da farana ta fada ma'ana kaskon rana kawai ake bukata ya bace ba a ce maka ba wai haske ko ja ba a kaskon kawai da ya fice kuma iya ganinku ba a ce wani haucan tsololo ba ya leko cewa a ranar wa akwai alamata ko a addini mai sauki ne saboda haka yanzu wanda ya hau jirgi can yana hango ta to shi da ita in tariyar ta yi da shi ne zai ta shan wahala amma kai da kake nan ta fice ta fice ana buƙatar kawai da rana kaskon rana ya fada mutum ya gaugata sunna ya gaugata buɗe baki yin haka sunna ne karantarwa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar da ya tabbata a cikin hadisin Imam Muslim na 42 al-iftar qabla as-salah yana daga cikin babobin alheri ayyukan alheri yin iftari kuma buɗe baki kafin sallah kada a ce a'a bari sai an yi sallah tukun a yi buɗe baki a'a wata sabuwar bidiya ce wannan ka saba wa karantar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a'a sai an buɗe bakin an ci an sha to saboda haka kuma a je a yi sallah domin kana nabi sallallahu alaihi wasallam yafduru qabla an yusalli haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma haka ya karantar da sabai haka magabata gabaki da sai yayi bude baki tukun ake yin sallah ba sai an yi sallah ba ake bude baki kada mu ce a ku bari a gama sallah tukun a a wannan kuma ta sabo bid'a ce na 43 al-iftaru ala tamrin in wujida ana so mutum kuma ya fara bude baki da dabino in har an samu ma'ana wani yana da cin sunna a sissar samu ne a fara da dabino a cikin dabino akwai alheri da yawa amma yanzu ba kai zaka ci duk ana zancen amfani wannan calcium ne wannan yana ƙara kini kaza yana kaza da zai a harkar bariki ko harkar boko ko harkar likitanci ba zaka ji ana kawo dabino ba saboda mi jagororin makiyan abin ne ba su da shi saboda haka ba za su faɗi alherinsa ba dabino yana da alheri da yawa ko a likitancen ma yanzu ka diba mabukata matafiya kai masu suka saba tafiyar sahara idan kana da dabinanka da ruwanka sai ga sai ka je ka yi tafiya doguwa ka je ka dawo saboda kuma akwai alheri a cikin dabino amma da yake su can kasashensu ba su da dabino ba za ka je ba suna faɗin falalar dabino ba haka ma ta ɓangaren naman raƙumi saboda haka alheri ne amma da yake basu da shi in aka suka ce annamar raƙum yana da alheri to za a yi ta safararsa kenan mutane al'ummarsu za su bukaci a dinga kai musu kenan saboda haka yadda da ƙasashen musulmi a kai musu yana daga cikin hassada da wannan da ƙeƙa ba za a nuna muku muhimmancin abin da kuke da yin waɗannan abubuwa ne da ake samun su a kusan ƙasashen musulmai raƙumi sa'annan kuma su dabino to duk ayyukan alheri ne amma ba za ka ji ba tura suna bayani a kansu sai dai ka ji ana kidan keta saboda mi dan ka a ƙara musulmai ko kuma ya kasance suna to Allah dai kare kaga akai ma ko da man gyada lokacin suka tardo mu nan da gyadan mu da dalar gyada da sauransu ana mai suka rasa yanda zasi suna so su gona su na itace saboda haka sai aka ce to ai na man gyada shi kuma ya cika cholesterol da yawa wane ne ta tsiya ne duk aka hana mu amfani da kayan amma yanzu da yake kai ya waye to kuma yanzu an gane ce kari makaryata ne to saboda haka dabino yana da amfani musamman a wajen bude baki a fara da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man wajada al-tamra falyafdur alayhi wa man lam yajid al-tamra falyafdur ala al-ma fa innal ma'a dahurun musala ce duk mutumin da ya samu dabino to ya fara bude baki da dabino namiji ko mace wa man lam yajid wanda bai samu dabino ba kwa wal yafdur alal ma to ya bude baki da bakin ruwa a fara shan ruwa da sauransu fa innahu fa innal ma dahuru da murshi ruwa mai tsarki ne fa'ida ta 44 al muhafazatu ala du'a al iftar mana kulawa da yin addu'a a lokacin ifdari mana kafin a yi buɗe bakin don da yawa suna tambaya bayan buɗe baki ake yi ko kafin asalin dai kafin buɗe baki ake yi idan mutum kuma ya manta sai yi bayan buɗe bakin da sauransu ana yin addu'a kafin buɗe baki muzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai buɗe baki ga addu'a da yake yi zahaba zamu wabtalatul uruqu وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الزمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله كوكما اللهم لك سمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم da dai wasu ruwayoyi daban saboda haka yin addu'a kafin buɗe baki sa'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai buɗe baki kuma yana da addu'a garanti addu'a su ba a mayar karɓaɓɓiya ce saboda haka ta ga wata dama ce a lokacin wajen buɗe baki mutum ya faɗa wa Allah buƙatocin shi roƙi da abubuwan da yake so ya roƙa ma kansa ‘ya'yansa zuriya ‘yan uwa musulmai ga baki da musamman ma kuma kan manta da ƙasanmu gabaki ɗaya mu roƙa mata zaman lafiya da ci gaba da sabon arziki saboda haka addu'ar mai buɗe baki addu'a ce karɓaɓɓiya kuma duk waɗannan ƙarin alheri ne na 45 addu'a inda al-iftar addu'a inda al-iftar mana addu'a yayin buɗe bakin kamar yadda manzo Allah ce inna lisa'imu inda fidrihi da'awatu la turad mana mai azumi a wajen buɗe bakinsa yana da addu'a wadda ba a mayar ba a mayar mishi ta garanti ce na 46 addu'a mutlaqan wa isaru minhu mana yin addu'a kowace iri ba a ce ba gatan ba sai waccan kaɗai ba a awa Allah bukatocinka gaba daya kuma kowace iri ne bukatocin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ya kulu ana inda zanni abdi bi wa anna ma'ahu iza da'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah da kanshi yana cewa ana inda zanni abdi Allah yana cewa ni ina nan a inda bawa na ya zace ni ma'ana idan bawa na yake mun kyakkyawan zato ya san tabbas hakika ba wanda zai biya masa bukata sai ni ya san tabbas wannan bukatoci nasa ni kadai ne zan iya karba masa saboda haka to zai same ni a yanda ya zace ni in ka zaci alheri to alherin za ka gani in ka zaci mu in kai mummuna to ya zubla abin ba zai kyau ba wa ana ma'ahu iza da ani kuma ni ina tare da bawana a lokacin da ya kira na na arba'in da bakwai almuwazaba ta ala suhur mana yana cikin ayyukan alheri lazimtar sahur yin sahur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tasaharu wa inna fi suhuri barka ku yi sahur ya ku bayin Allah a cikin sahur akwai albarka saboda haka rishin sahur sabawa karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sabawa sunna mutum ya ce a shi bai sahur a'a ko da baka cin wani abu tashi in lokacin sahur in yayi domin kuma ana cewa jirkinta sahur aka yi shi a ƙarshe to ko da baƙin ruwa ne mutum ya tashi da niyyar sahur ya sha ya kwanta to wannan kaga sai Allah sanya mishi albarka ya samu wannan albarka ta sahur kuma ya samu ladan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya kwanta yana kafin ya kwanta sha biyun dare ya ce to na barin yi sahur wannan ba sahur bane ba sahur a ƙarshe ake shi na 48 hamdulillahi ta'ala ba da la'akali wa shurb mana godewa Allah yin hamdala ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan an ci an sha sai a godewa Allah da ya ba da wannan ni'ima inna Allah la yarda anil abd an ya'kula akalatan fa yahmidahu alaiha aw yashrabu sharbatan fa yahmiduhu alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana yarda da bawa yana kabnar bawan da idan ya ci abinci sai ma Allah godiya da Allah ya hore mishi wannan abinci haka kuma in ya sha abin sha zai wa Allah godiya akan wannan abin da ya sha saboda haka a duk lokacin da muka ci muka sha to sai mu hamdala ga Allah subhanahu wataala sai mu samu wannan falala da wannan alheri na 49 tafdirus sa'im man faɗara sa'iman kana lahu misla ajirhi ghaira annahu la yanqus min ajri sa'im shay'an ma'ana ciyar da mai azumi ko bayar da bayarwa mai azumi abin bude baki ba da abin bude baki ga mai azumi manzo Allah ce man faɗara sa'iman duk wanda ya ba mai azumi daidai kwata ɗaya na ruwa abinda zai bude baki da shi kana lahu mislu ajrihi mutum zai samu ladan kwatamcin wannan mai azumi ghaira annahu la yanqus min ajri sa'im ce ba wai ana tauye ladan mai azumin bane ba a doka ban a'a na musamman Allah zai bada ta yi ma karshen tashi wanda ka ciyar in ma azumin nashi ya ladan naka nashin yafi naka amma kaga kenan za a ba kwatamcin sa karshe ba ma kai naka gulu ne ma so saboda haka duk waɗanda suka ci abinci abin buɗe baki ta hana mai ta hanyar ka albarkacinka to Allah subhanahu wataala zai ba wannan mutum ladan mai azumi na hamsin mu tsaya akai al-ijtihadu fil ashr al-awakhir yana cikin ayyukan alheri ma'ana a cikin wannan wata mai albarka shine ƙara ƙoƙari idan goman ƙarshe ta zo mana ba sanyin gwiwa ba ake ba ramadan yana ƙara tafiya ba ana ƙara sanyi a'a shi ramadan yana ƙara tafiya ana ƙara ƙoƙari ne yana ƙara tafiya yana ana ƙara ƙoƙari ijtihadi saboda haka a dage a sake wani sabon lumfashi idan goman ƙarshe ta zo kenan a dage da ayyuka na alheri a ciki kana nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir mimma la yajtahidu fi ghairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kokari a wata ƙarshen goman ƙarshe na Ramadan ƙoƙarin da ba har ma wanda bai yi ba ma a farko ko fiye da na farko yana ƙoƙari fiye da na farkon kama ramadan kenan saboda haka mu dage kada ramadan yana tafiya muna sanyi a muna tafiya muna ƙara limka ne allah taimake mu kenan za a dinga rage lokacin insha Allah tunda an shiga ramadan da muna ɗaukar minti talatin sai a ɗauki ko minti sha biyar ishirin a ya isa insha Allah za mu tsaya a nan da fata makanta daidai Allah tara mu cikin ladan abin mu kuskure Allah ya fi mana bukatotin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata fasubhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh